الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى مسلمتي 27 ga watan Rajab shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin darasin karatu littafin riyadus salihin واللفر ربما لم الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيه مالا درهم wancan sati da ya gabata mana cikin littafin da yake bayani game da zikirai kitabul azkar babu fadli zikiri wal hafi alaihi mun tsaya ne a hadisi na shida za mu tashi a hadisi na bakwai insha Allah ta'ala malai ce wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala qala rasulullah jaa a'rabiy ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqala علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم والناجسي أنكر أشهد كبابا صحابي سعد ابن أبي وقاص Allah ya ƙara masa yarda cikakken sunansa shine Sa'ad ibn Malik ibn Uhayb ibn Abdul Manaf ibn Zuhra bin Kilab az-Zuhri Abi Waqqas din alkunya ce ta mahaifinsa amma sunansa na gaskiya shine Malik ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albashir da aljanna a lokacin suna rayu suna taka doron ƙasa mutum ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi falala masu yawa daga ciki yana cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki yake karɓar addu'arsu da zarar sun yi yana ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ja a arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin karkara ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda muka sha bayani duk inda aka ce a arabi ana nufin mazaunin ƙauye sawa'un balarabe ne ko ku ba balarabe ba ba daidai ba ne fassarar da wasu da yawa daga ciki suke cewa balaraben ƙauye a'a a arabi ko da balarabe ne ko da ba balarabe ba ne in aka ce arabi ta shafe shi ma'ana mutum mazaunin karkara mazaunin karkara ya zo wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi faƙala ya ce allimni kalaman a ka sanar da ni wani zance da zan rinka faɗin shi ka sanar da ni wani zance da zan rinka faɗin shi abinda ake nufi da zance anan shine zikiri ko addu'a da zan rinka maimaitawa ƙala sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya koya masa wannan addu'ar ya ce قل كتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة quwwata illa billahi al-aziz al-hakim annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar da shi wannan zikirai wanda suke ɗauke da yaban Allah maɗaukakin sarki kuma da tsarkake shi ya ce ka ce la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki wahdahu shi shi kaɗai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya Allahu akbar kabiran Allah maɗaukakin sarki shine mafi girma wanda girmansa ya ɗaukaka walhamdulillahi godiya da dukkanin dangi na yabo sun tabbata ne ga Allah maɗaukakin sarki kafiran godiya da take mai yawa wa subhanallahi hakanan tsarki ya tabbata wa Allah maɗaukakin sarki rabbil alamina ubangijin halittu gaba ɗaya wala haula wala quwwata illa billah babu wani tsimi babu wani ƙarfi babu wata dabara illa billahi sai ga Allah maɗaukakin sarki al'aziz wanda yake mabuwayi alhakimu kuma mai hikima wannan addu'a ita annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da wannan mutum ya rinka maimaita ta ƙala sai wannan mutum ya ce fa ha'ula ili rabbi famali ya ce ya rasulullah wannan addu'o'i da ka faɗa daga aina ubangiji na ne duk idan ka kalle su suna ɗauke da yabo ne da tsarkakewa da kambamawa ga Allah maɗaukakin sarki saboda haka dukkanin sun shafi janibin Allah maɗaukakin sarki ni kuma ina so a bani addu'a ne da za ta shafe ni ma kai tsaye ma'ana in ji addu'ar da zan ce Allah maɗaukakin sarki ni ma ya bani wani abu wannan yabo ne wa Allah maɗaukakin sarki na shi ne ni mai nawa a ciki ƙala sai annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ya ce kuli ka ce Allahumma gfirli Allah ka gafarta mu warhamni ka yi min rahama wahdini ka shiryar da ni warzuquni kuma ka azurta ni kuma wannan addu'a ta shafe shi kai tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya kwantar masa da hankali sai koyar da shi addu'a da shi ma kai tsaye zai ji ta shafe shi shine koya masa wannan addu'ar ya ce Allahumma Allahumma ighfirli Allah madaukakin sarki ka gafarta mu gafara abinda ake nufi da gafara shine ka yi laifi ka yi zunubi a masu alam ɗaukin sarki ya lullube maka shi don asali abinda ake nufi da alghafar ke shi ne taghiyatu shay a lullube abu ka yi laifin ka yi zunubin ka wuce gona da iyaka ka yi abinda bai dace ba amma allah maɗaukin sarki sai ya lullube maka wannan laifin naka da rahamarsa da jin kansa sai ya kasance kamar baka yi ba shine gafara shi sa don lokacin da kake cewa astaghfirullah ya ubangiji ka gafarta mu dama duk inda kaga alifun da sinun da tawun sun karu akan kalma to ta dullu ala talab tana nufin neman wani abu kake nan da kace astaghfirullah ina neman Allah madaukakin sarki ka lillibe min ka gafarta min zunubaina warhamni idan ka lillibe min zunubaina ka gafarta min kuma kai min rahama ya ubangiji wahadini sannan kuma ka shirya da ni in aka ce shirya ta shafi dukkanin wani dangi na shirya kowace iri ce Allah madaukakin sarki ya shirya da kai kana roƙanta sannan warzuquni kuma ka azarta ni in aka ce arziki ba abinda ba abinda ake nufi Allah madaukakin sarki ya ba mutum kuɗi ba dan galibi abinda mutane suke dauka da an ce Allah Allah ka azarta ni ko kuma Allah ya azarta wa ne to abinda mutane suke fara zuwa yake fara zuwa zuciyarsu shine ya samu kuɗi wanda ba haka bane za ta iya aka ce arziki ya kasance lafiya aka ba shi don kuwa lafiya arziki ne ko ba lafiya ko ba arziki ba ne arziki ce za ta yi wa ya kasance shi ba kuɗi aka ba shi ba ilimi aka ba shi za ta yi wa ya kasance kwanciya hankali aka ba shi za ta yi wa ya kasance kaza da kaza da kaza aka ba shi dukkanin su arziki ne shi sa idan kana neman kuɗi kace Allahumma arzuq Allahumma arzuquni sai kaga Allah madaukakin sarki bai baka kuɗin ba to wannan baya nufin Allah madaukakin sarki bai karba addu'a ba a'a maybe a cikin dangi na arziki abinda kalmar za ta iya shiga ƙarƙashin su Allah maɗaukai sarki ya baka wani abin daga ciki ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka kwanciyar hankali baka da tashin hankali ya baka kaza ya baka kaza duka ya azurta ka saboda ka sai Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koya masa wannan addu'a mai tsada ya rika fadanta wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi shi sa addu'a kala biyu ce yan uwa zikiri kala biyu ne akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada akwai addu'a da take ta ibada akwai addu'a take da take ta roko kun ga wannan hadisi ya kunshi guda biyan gaba daya ta farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara koyar da shi ya ce ya ce Allahumma ko kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allahu akbar kabira zuwa ƙarshe wannan wace irin addu'a ce du'a ibada ce za ku ga addu'a ce da cikin ta gaba ɗaya kai ba ka roƙo wa kanka wani abu dukkaninta ta ƙunshi yabo ne ga Allah madaukakin sarki da tsarkake shi da dukkanin abin da bai kamace shi ba saboda haka gaba ɗaya abin da addu'a ta kunsa kenan ta farko wannan du'a ce al-ibada du'a ibada ce addu'a ta biyu kuma za ku ga dukkaninta kansa da kansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da shi ya ruqawa Allahumma Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni Allah ka gafarta min kai min rahama ka shirye da ni ka azurta wannan duk wa yake ruqawa kansa da kansa wannan addu'a ita ce ake cewa addu'a du'a'u mas'ala wannan kuma kansa da kansa yake roƙo wakili to kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya jama'a lahu baina nawa'ain min addu'a sai tara masa tsakanin nau'i guda biyu na addu'a yayi waccan yayi wannan hadisi na gaba wa an thawban radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga thawban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi soban bararren bawa ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance idan sarafa min salatihi idan ya kammala sallarsa abinda ake nufi da insaraf a nan wajen ma'ana idan yayi sallama daga sallarsa abinda yake nuna mutum ya kammala sallah shi ne ce assalamu alaikum rahmatullah dama da hagu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mabuɗin sallah shi ne kambara amma kuma makullinta ko kuma tahalilinta abinda yake warware wancan haramcin ya ba mutum dama ya shigo al'amuran duniya shi ne mutum ya yi ya yi sallama to idan mutum ya ce assalamu alaikum rahmatullah dama da hagu ƙadin sarrafa min salati ya gama sallah kenan to idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama sallah ya sallama yakan ce a istaghfara salatan yakan nemi gafara sau uku wa qala idan ya nemi gafara sau uku kuma sai ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wannan addu'a qila lil auza'i sai aka ce da imam al auza'i ɗaya daga cikin marawaitan hadisi shi imam al-auza'i sunansa na gaskiya shine abu abu amru abdurrahman ibn amru wannan shine sunansa al-auza'i nisba ce zuwa garin su wasu daga cikin malamai suka ce gari ne a cikin dimashq siriya kenan a yanzu to shi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yana ɗaya daga cikin marawaitan hadisi to sai aka ce da shi wa huwa ahadu ruwatil hadisi yana ɗaya daga cikin marawaitan hadisi kaifa listighfaru kaifa listighfaru yaya istighfarin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi kasance da ka ba mu labari kace idan annabi ya gama sallah yana neman gafara sa uku yaya kaifiyar istighfarin take ya annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake neman gafara qala sai imam al-auzani imam al-auzani yace ya qulu annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya faɗa sau uku rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi yan uwa wannan hadisi da muka karanta shi ma yana karantar da mu ɗaya daga cikin nau'o'i na zikirai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta shi lokacin da ya gama sallarsa ba fahimci cewa shi wannan zikiri ana karanta shi ne bayan an gama sallar farilla ba ta nafila ba bayan an gama sallolin farilla ɗaya daga cikin sallolin farilla nan guda biyar kowace ɗaya daga ciki za ka karanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta idan ya gama sallah a yakan zauna a inda yake a yanayin da yake sai astaghfirullah su astaghfirullah Allah ina neman gafarka astaghfirullah Allah ina neman gafarka sai yayi sau uku malamai suka ce me yasa mutum ya gama sallah kuma zai fara da istighfari suka ce abin da yasa saboda koda a cikin sallah an samu an samu wasu halal an samu wasu kurakurai da kai tunda sallar mutum ba ta wofantuwa ba za ka rasa ta ɗan abubuwan da ba su dace a cikinta ba yawan tunani-tunanin duniya ɗan kallace-kallace ɗan soshe-soshe ɗan kaza ɗan kaza duk wanda za ka ga sallah tana buƙatar cikakkiyar nutsuwa tana buƙatar mai da zuciya da mai da hankali gaba ɗaya ga Allah maɗaukakin sarki tana buƙatar manta duniya tana buƙatar shagaltuwa da abin da yake gabanka shine mai ganawa da Allah maɗaukakin sarki to yanzu yanwa haka sallar mu take ba ka rasa ta da wasu abubuwa yanzu kana sallah sai ka ka tafi tunanin duniya ina fata an fahimta wani lokaci idan aka ce idan liba mai kabar harama ya ce Allahu akbar kai ma kana yi shi kenan ka fita daga cikin sallah ka daga wani ya tafi kasuwa wani ya tafi wajen aiki wani ya tafi wata rigima da sai mai yanzu wani ya tunanin abin da zai je yi yanzu idan ya gama sallar kowa akwai abin da yake tunani wani ma baya dawa cikin hayacin sallar sai ya ji an ce assalamu alaikum sai kuma ya tuna fa ashe sallar ake aka gama ya uwa ba haka bane haka ne na wannan Allah ne sani Allah shi amma dai sallah ana buƙatar cikakkiyar nutsuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki to kaga alal akalla wannan sallar ko da ta kafa kai ta waya a cikin ta yawa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace kowanne dan adam yakan samu ladan sallah gurgudan yadda ya mai da hankalin sai sallah wani a cikin sallah sai ya sallah sai ya samu kashi goma bisa goma wani sai ya samu kashi tara bisa goma cikin abin da ake samu na ladan sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace wani ya samu takwas wani ya samu bakwai wani shida wani hudu wani biyar wani ɗaya kawai zai samu wani kuma kawai ya samu ladan ya yi sallah ne ya sauke ba abin sama shi amma lada fa oho ina fata fahimta kawai abin da za a iya ce masa shine ya yi sallah wannan farilla ta sallar da ake bin sa yanzu ba abin ya sauke ta to saboda irin waɗannan abubuwan da suke cikin sallah sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana gama sallar sai bai da istighfar ya ubangiji dan matsalar da aka samu da ɗan abubuwan da suka shiga cikin sallah wanda bai kamata a ce mu shigar da su ba Allah ka gafarta mana shine nufin wannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi astaghfirullah sau uku ina fata fahimta yawa sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allahumma antas salam ya ubangiji kai ne aminci ai assalamu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki da suka tabbata guda 99 annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukin sarki yana da sunaye guda 99 ɗari babu ɗaya wanda ya kiyaye su sai shiga aljanna to wannan assalamu ɗin yana ciki to kamar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi tawassuli yake da wannan suna na assalamu Allahumma atawassalu bismika salam ina yin tawassali da sunanka na assalam wannan sallar da ne Allah maɗaukin sarki ka karɓa ka bani ladan da ake samu a cikin ta ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai haka suka fara kamar Uthaymin shi abinda ya rinjayar kenan wasu daga cikin malamai suka ce a abin da ake nufi shine ai Allah madaukakin sarki kai ne ma'abucin aminci kai ne ma'abucin aminci min kulli min kulli ma la yaliqu bi jalali zatika wa kamali sifatika ya ubangiji kai ne ma'abucin aminci daga dukkanin abin da bai dace da siffarka ba ya ubangiji kamar kana korewa Allah madaukakin sarki tawaya da na kasa ne daga dukkanin abin da bai kamace shi ba wa minkas salamu sannan amincin shi kansa daga gare ka yake daga cikin bayinka duk wanda ka amintar da shi to ya samu aminci wanda ko duk Allah subhanahu wataala bai amintar da shi ba idan da dukkanin mutanen duniya za su tardan su bashi aminci babu wanda isa ya bashi aminci shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi farkon lamari ya kasance akwai sahabbai da suke zuwa gidansa su gadin sa wannan yazo waɗannan su zo su kwana ko ba gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gobe waɗannan su da haka ake layi wannan idan sun zo gobe ji waɗannan ne za su domin kada wani ya kawo farmaki ya farma annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ya cutar da shi haka sabai suke ba annabi kariya sai da Allah madaukakin sarki saukar da ayar wallahu ya asimuka minan nas Allah subhanahu wataala shi da kansa zai amintar da kai ya kare ka daga sharrin mutane gaba daya sai annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ya ce to ku tafi kowa ya tafi Allah madaukakin sarki ya isa mu to amincin Allah madaukakin sarki kenan idan Allah madaukakin sarki amintar da kai babu wanda yake cutar da kai shi yasa idan ka tashi neman aminci dan uwa ka nema daga wajen Allah madaukakin sarki dan amincin nashi ne ɗaya daga cikin sunayensa ne assalamu sannan kuma siffarsa ce ya amintar da kai saboda haka ka nema daga wajen ka nema daga wajen sa sai ya baka babu wannan adam ko mutum da yake ya baka aminci idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ba sannan sai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kara da tabarakta albarkatinka sun yawaita ya ubangiji ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da kuma karamci da daukaka qila lil awza'i sai aka gaya wa ɗaya daga cikin marwaitan hadisi imam al-auza'i kamar yadda muka gabatar aka ce masa yaya annabi yake istighfari sai kawo lafazin shine astaghfirullah astaghfirullah wannan ɗaya ce daga cikin sigogi da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen neman gafara da su akwai wasu lafazan da ba waɗannan ba wanda sun tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen neman gafara da su daga ciki kama akwai sayyidul istighfar hadisin bukhari da muslim sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta zuwa ƙarshe kun ga wannan shi ma nau'i da neman gafara wanda shi a cikin nau'in neman gafara na sadar istighfar akwai itirafi wanda malamai suka ce abin da ya mai da wancan istighfar ya kasance sayyidul istighfar aka sa masa su aka sa masa suna shugaban istighfar gaba daya suka ce saboda akwai itirafi a ciki kana cewa kai bawa ne kaskantance mai zunubi ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana son itirafi kai itirafi cewa kai mai zunubi ne kai mai sabo ne Allah ya fi maka Allah madaukakin sarki yana son wannan to a cikin sai da istikbari kuma akwai akwai wannan abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi kana itirafi cewa kai mai laifi ne ba gafirli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta kamar yadda yazo a cikin wata ruwaya bayan wannan kuma akwai astaghfirullah astaghfirullah alladhi man alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi shi ma ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka dukkanin nau'in istighfari da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa mu dage da karanta su istighfari kamata ya ce bakin mutum a koda yaushe baya rabo da istighfari dukkanin zikirai da ake yi malami suka ce zikirin da ake so ya rinjayi sauran shine istighfari neman gafara me dalili suka ce saboda kullun dan adam a cikin sabo kulle dan adam a cikin kauce hanya yake kulle dan adam a cikin ƙetare iyaka yake to istighfari shine abin da Allah madaukakin sarki yake karba ya kankare wa mutum wancan zanubin da ya aikata saboda ka yan uwa mai wata istighfari ya kasance kullun kana yin istighfari lokacin wanda aka aka kayyade shi da lokaci kamar sai da istighfari da ake yin sa da safa da yamma kamar wannan da ake yin sa guda uku sannan kuma bayan sallah kowace sallah ta farilla shi ma a bar shi a yadda yake sannan kuma akwai istighfar da bashi da kaidi ko da yaushe kawai ga neman gafar Allah mafi sarki astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu idan ka zauna da safi da yamma da magariba da isha kai kiyamul layl kai wa hali kai ta neman gafara a wajen Allah mafi sarki malamai suka ce neman gafara da kuma sauran zikirai to sai mutum ya duba ya ga a idan mutum ya tabbatar da cewa yanzu babu wani zunubi a tattare da shi tsarkakakke ne shi tsabtatacce ne shi ya fita daga kowane irin zunubi to babu nufi sai a je istighfari sai kuma sauran zikir amma duk wanda ya san ba haka yake ba to bai kamata a ce a je istighfari saboda ka istighfari ya kasance ko da yaushe bakin ka yana yawan ambatar shi ba abinda ake nufi kamar sauran zikirin ba a'a amma ya kasance istighfari ya fi yawa istighfari ya fi yawa Allah ba kai sarki gafarta mana zaman mu gaba daya wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na tara a cikin babu wa anil mughira bin shuba radiyallahu anhu an karbo daga sahabi mughira dan shuba Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana ya kasance idza faraga min as-salati idan ya gama sallarsa ƙala yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan fasarar da magabata da ita a baya tun satin da ya gabata sannan sai ƙara ce Allahumma ya ubangiji la mani'a babu mai hana lima a aqaita abinda ka bayar wala mu'tiya babu mai bayar da limama na aka abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd ma'abocin rabo ma'abocin karfi wannan karfin nasa baya amfanar da shi komai minkal jaddu daga gare ka duk wani ma'abocin karfi da rabo rabansa baya amfanar da shi komai a wajen Allah madaukakin sarki matukar bai wa Allah madaukakin sarki biyayya ba duk abin da kake tsammani ka tara a duniya ko na iko ko na mulki ko na dukiya wannan dukiyar da rabon da ƙarfi da mulki ba za su amfanar da kai komai a wajen Allah maɗaukin sarki ba domin rana ce yau malayan fa'umalun wala baruna illa man atallaha biqalbin salimi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ranar da 'ya'ya da dukiya su ne babban abin da mutum yake tinkaho da su ba za su yi mutum amfanin komai ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je wa Allah madaukakin sarki da zuciya kubutacciya ya za a yi zuciya ta zama ta kubutacciya ƴan uwa shine zuciyar da ta yi wa Allah madaukakin sarki biyayya akan umarninsa ta hannu kuma daga hana-hanansa shi ke na zuciyar mutum ta zamta kubutacciya Allah maɗaukin sarki ya samu daga ciki saboda haka uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin zikiran da yake gama yake karantawa idan ya gama sallah yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima ataita wannan addu'ar wato inda a ce za mu yi ruko da ita yadda muke faɗinta a baki haka ta zauna a cikin zuciyarmu wallahi da mun saba da abubuwa da yawa da suke bata mana rai su hana mu rayuwa wallahi da sai dai na bata mana rai ka fahimci cewa lamani'a babu wanda ya isa ya hana ka abinda Allah madaukakin sarki ya so ya baka shi kowane ne ko a ina ne kuma komai karfin sa komai ikon sa Allah bai isa ya hana ka dan ko da baya son ka ko da yana niyyar cutar da kai idan Allah madaukakin sarki ya so ya baka abin ya biyo ta hannunka da kansa zai tashi zai kawo maka wallahi kuwa da kansa zai tashi zo ya kawo maka ya so ko bai so ba in ya so irin ya juya ya tafi bayan Allah ya zartar da abin da ya zartar abin ya shiga nan kuma sai ya rika tare ta ta aka mai baka wannan abu to wanda ya so ya baka ne ya baka shi ba bai sai hana kansa to in ka fahimci wannan sai kaga babu wani abin da zai bata maka rai a rayuwa in zaka nema a wajen waya ka nema Allah madaukakin sarki ina fata fahimta ka san wancan wanda kake jin tsoro ko wanda kake jin shakka sabai sai hana ka ba ina fatan fahimta bai sai yana ka ba ba shi da tasiri sannan wala mutiya idan kuma bai so ya baka ba babu wanda ya isa ya baka babu wanda ya isa ya baka shi sa ai hadisin Abdullah da suke cewa wa alam anna al ummatahu law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka dan uwa baka bane duk al'ummar duniyar nan gaba ɗayan su awwaluhum wa akhiruhum wa izzuhum wa jinnuhum duka tun daga kan farko tun daga annabi adam alayhi salam har zuwa dan adam na karshe da za a halitta aljanu da mutane duka a tattara a hadu ana so amfanar da kai ka zama mai kuɗi wallahi idan Allah ya bigida ba za ka zama mai kuɗi ina fata an fahimta in kuma duk duniyar gaba daya su kwaye maka bayan sai ba su tare da kai sai ka Allah madaukakin sarki su diya talauta su kai kuma kai kadai an baka kuɗi saboda haka waye mai bayarwa waye mai hanawa Allah saboda ka nema a wajensa idan ya hana ka ka yi haƙuri ka ƙara nema shi kenan sai mutum ya huta to wannan addu'a ya kamata ‘yan uwa yadda muke karanta ta barin ka samu ananta a cikin ayyukan za ta mana amfani ko me dai na ɓata makara idan ka nema ka rasa ka nema ka rasa ka je wancan bai baka ba ka je wancan bai baka ba wannan ya maka alƙawari ya ki cika maka wannan ya ce zai baka ka je ya ce wallahi yanzu babu da sauransu duk ka tuna wanda yake bayarwa ne bai ga dama baka ba a yanzu kana nan kana nan duk wanda suke maka alƙawari da wanda suka ce za su baka ba su baka ba sai ka ga wani wanda bai maka alƙawari ba baka sa rai da shi ba bai ce zai maka ba kawai sai ga yazo ya kawo maka sau na haka tana faruwa ai uwa sau na saboda ya so ya baka ba ta hanyar waɗancan ba kai da kake gani su za su iya baka sai kawo maka ta hanyar da baka yi tsammani ba baka baka zace baka zace ta to ka sa zuciyarka a haka wallahi Allah madaukakin sarki ya ce wa may yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara Allah madaukakin sarki shi yake yi to wallahi Allah ya isa masa shi Allah da yake ya isa masa amma duk wanda yake tsammani wani ne zai a wajen wani nake nema idan na bata da wani rayuwata ta shiga cikin matsala to wallahi ya shiga uku ya lalace wallahi ya shiga uku ya lalace duk wanda kaga bai samu Allah ne bai bashi ba duk wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi shi da ya samu kake tsammani zai baka waye bashi haka ya zo a cikin mahaifiyarsa haka ya fito a cikin mahaifiyarsa da dinari da azurfa hannun hagu dinari hannun dama azurfa haka ya zo wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ko haka ya fito daga cikin mahaifiyarsa ko haka ya fito daga cikin mahaifiyarsa babu komai karuwa ma dan mutun ya san shi fakiri ne ko wando da riga babu a cikin shi akwai akwai fakirancin da yafi wannan ko kayan sawa babu a cikinsa sai ya zo sanda za a ɗan samu abin sitarta shi don nuna masa shi ba kowa ba ba shi da komai ɗan uwa kuma ka kalla idan ya gama cin rayuwarsa ya gama cin kasuwar shi a duniya ya tara abin da zai tara yayi abin da yayi mulkin da yayi ya taka wanda yake so ya bi ta kan wanda yake so ya duk abin da ya so idan ya tashi komawa yadda ya zo kuma haka zai koma duk kayan da suke jikinsa idan kaya ne na zabar jaji a jikinsa haka za a sa hannu a tuɓe masa su a sa masa linkafa ne a zai a sa shi a ciki haka zai koma to wanda yake da irin wani ɗabi'a me zai iya maka ɗan uwa me zai iya maka ba shi sa ka nema a wajen wata wakal alal hayyin labi ya mutu shi kenan ka huta ka dogara ga sarkin da baya mutuwa a raye ke amma wala duk wanda ka dogara da shi mutuwa zai yi kowaye in yi mutu kuma waye zai baka Allah ya samu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi na goma ana Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhuma an karko daga Abdullahi bin Zubair ɗaya daga cikin matasa ko samari daga cikin sabon annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin falala Abdullahi dan Zubair shi ne ɗan da aka fara haifa na farko lokacin da aka hijira daga maka zuwa madina da aka hijira daga maka zuwa madina a lokacin sabai ba su samu haihuwa ba duk babu wanda babu wanda aka samu ya haihu a cikin mutanen madina mutanen makka da suka hijira har mutanen makka da yahudawa suna cewa ai an musu tsafi ne an sihirce mahaifarsu sun dina haihuwa ashe asma asma mahaifiyarsa kenan matan zubair ibn al'awwa yayar na na aisha tana da cikinsa a lokacin ba daɗe da fara tattauna na magana ba kawai sai ta haife shi shi kenan sai aka rufe bakinsu to shi aka fara haifa a cikin garin madina bayan an hijira allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa gaba ɗaya su dukkaninsu sabai allahu kana ya ƙulu ya kasance yana cewa shi abdullahi ɗan zubair dubura kulli salatin a bayan kowace sallah hina yusallimu duk lokacin da ya sallama yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir irin waccan kenan ko to sannan kuma sai ya kara da na wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu ba ma bautata wa kowa illa iyahu sai shi Allah maɗaukin sarki lahun ni'matu dukkanin ni'ima tashi ce asalin zancen an ni'imatu lahu ne an ni'imatu lahu amma kuma suka ce ta ƙadimu ma haƙo ta akhir yufidul hasra duk abinda a gaba ya kamata ya zo aka dawo da shi baya to yana nuna takaituwar hukuncin a kansa kamar abin da ake so a nuna maka shine lahun ni'imatu babu wanda yake da wata ni'ima sai Allah madaukakin sarki shi kada yake da ni'ima duk wanda kaga yana da ni'ima to an san masa ne a cikin ni'imar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya dan butsaran masa ya bashi kuma ta san ni'ima za ka takaitacciya ce takaitacciya ce da karewa ko karewar ni'imar ko kuma karewar sa shi idan ya kare ni'imar sa ba ta kare ba idan kuma ni'imar tasa da Allah ya bashi yake ba da ita ita ma ta kare ba shikenan ba to haka Allah madaukakin sarki ya kaddara walahul fadlu haka nan falala tashi ce walahu sana'ul hasan haka nan kyakkyawan yabo ga Allah madaukakin sarki ya cancanta la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu dina muna tsarkake addini zuwa gare shi walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so qala ibn zubair abdullahi ibn zubair bayan ya karanta wannan addu'ar sai ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuhallilu bihinna dubara kulli salati ma'ana da idan ya kasance mun ji ne daga bakin abdullahi dan zubair to bai shiru ya jingina abin daga gare shi ba sai ya ce ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana ta halili da su a bayan kowace sallah ma'ana shi ba a bakin waye kenan a bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan hadisi ya zama marfu'i kenan ko yau shi kenan hadisi ya zama marfu'i to wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke mana bayani game da nau'i na addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta bayan sallarsa yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الشيخ محمد سالم الثمين يكي تيوا وأنا أدوئي دم مكي كرنتا وأنا دام كرنتا أغبا يتي باب مسألة idan ka gabatar da wata ko kuma ka kaddamar da wata ba dole bane ba wajibi bane sai ka jere sai ka jere sai a yadda su amma yace yafi kyau ka fara da istighfari dan shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne farkon abin da yake fara kun ga uwa anan dole ne mu tsaya mu ja hankali a gare mu gaba daya addinin musulunci addini ne da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi ya aiko don ya koya mana addini saboda haka duk abin da ya zo daga gare shi wannan shine addini abin da duk ba a ga yayi ba bai kuma ce a yi ba ba a yi yayi shiru ba to wannan ka bashi saboda haka idan ka gama sallah ka yi kokari ka binciko ka lalubo mai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake yi bayan yayi sallah kai ma ka aikata shi kenan ko ci hankali wannan abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake yi bayan sallah wannan shine abin da Allah yake so a yi kuma shine abin da ya aiko ya koya mana amma duk abin da ba wannan ba wallahi ba barin Allah da shi ɗan uwa abin da ya sanaka wannan shine saboda wasu daga cikin wanda haka an gama sallah sai mutum ya karanta wasu abubuwa da daban ba haka bane an gama sallah mai kwan istighfar sai kaji mutun ya ya bige da karanta wasu abubuwa na daban kaji mutun yana karanta laqad ja'akum bayan an gama sallah saboda Allah wai sa karanta laqad ja'akum wani kaji ya dauko ta aya yana karanta wani kaji ya dauko wani zikiri yana karanta ba daidai bane amma da da zaka masa magana sai ya ce laqad ja'akum din ce babu kyau a'a laqad ja'akum sura aya ce daga cikin alqur'ani da kyau amma kuma gurbin karanta ta bakin yanzu ba sallah ka gama ba sallah ka gama yi me yasa da kai ruku ba karanta suratul fatiha da al-arja akun ba kai ka san ba gurbin ta bane to yanzu kai ma al-arja akun ce babu kyau ba ita bace amma ba gurbin ta bane to haka al'amarin yake yau idan ka gama sallah ka kalli mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata ka aikata shikenan ka tsira amma duk wani abin da zaka karanta wallahi ba daidai bane wani abubuwan fa yakuwa ku kalla muna cewa kai tsaye daga bakin as-sadiqul masduq suka fito sallallahu alaihi wasallam kai tsaye daga bakin sa suka fito dan uwa akwai abin da yafi albarka akwai abin da yafi jin dadi akwai abin da yafi kwantar dare ya kasance kana aikata irin aikin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata yan uwa wallahi babu jin dadi kamar wannan sai ka ji hankalinka yana kwanciya ranka yana ƙara fari wannan fa abin shi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata ni ma gashi Allah ya fara ya na aikata irin sa to me sai ka tafi yawo me sai ka tafi sai ka tafi yawo to shi sa ɗan uwa mai ƙoƙari mu takaita zuwa ga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake idan muka musalla ga abubuwa nan gashi gashi ne yanzu misali naga da muna da wata kalanda a Ramadan an yi wasu duk cikin masallatai ga sunan za ga idan an gama sallah gashi nan abubuwan da ake astaghfirullah astaghfirullah kowanne zaka rika kallo a hankali hankali zaka haddace yau da kullun kana kana kallon su zaka haddace duk wanda ka fara yi yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram sannan sai ka tafi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima atayta wa la muti lima manata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu kaga sanan sai kaga kullun rayuwa ƙara haskaka take da hasken bin sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya samu dace yau sannan abu na biyu da zamu dauka a cikin hadisin malam a cikin hadisin ya ce dubara kulle salat to wajen fassara dubara kulle salatin malamai sun yi sabari cewa bai ake nufi wasu suka ce aka ce dubara shai kamar wajensa kenan ma'ana sai an gama sallah za a karanta wasu malamai kuma kamar sai irin su shekul islam bin taimiyya suka ce aka ce dubara shai abinda ake nufi shine jikinsa a jikinsa abin yake dan misali aka ce dubara dabba ma'ana dubara dabba ba a jikinta take ba a jikinta take sai dai a bayanta ma'ana abin da ake nufi a ta kenan so da haka suka ce wasu suka ce irin waɗannan addu'o'i da aka ce dubura dubura a ƙarshen sallah za a karanta wasu suka ce a'a a wajen sallah sai an gama sallah gaba to amma na ga wata magana mai kyau da Sheikh Muhammad Salah Al-Famin yayi wanda ni na gamsu da ita kuma hankali na ya kwanta da yace in aka ce dubura dubura salah abinda aka kawo kaga zikiri ne to wannan abin da yake nufi za ka yi shi ne a wajen sallah a wajen sallah sai ka yi sallah bakin in kuma aka ce maka dubrar sallah kaga abin da aka kawo addu'a ce to zaka yi shi ne a cikin sallah misali bari ba ku misali aka ce Allahumma antas salamu wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan addu'a ce ko zikiri addu'a ce zikiri ne wanne ne a ciki zikiri ne zikiri ne amma da aka ce Allahumma a'inni wanda zamu karanta a gaba ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan menene addu'a baran baran rarrabe muku abin duk abin da kaga akwai roƙo wanda ya shafe ka kai a cikin sa to shi ake kira addu'a abinda ku kuma Allah madaukakin sarki kadai ake kambamawa ake yabo a ciki wannan kuma zikiri an fahimta to duk inda ka zo kaga an ce ka karanta addu'a duburar sala sai kaga zikiri zaka yi to a cikin sallar zaka yi shi in kuma kaga addu'a ce to a wajen sallah an kaga addu'a ce haka zikiri ne zaka yi shi a wajen sallah kuma addu'a ce a cikin sallar zaka yi shi ina fata an fahimta yace saboda hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ya gama tahiyya sai yace falle takhayyar min almas'alati a'jabahu ilai sai ya zaba addu'ar da tafi kayatar da shi to har addu'ar da tafi kayatar da mutum galibi zaka kansa yake roƙawa abubuwa to shi sa duk addu'ar da ta shafa roƙawa kai wani abuwa zaka ga a cikin sallah ake yin ta amma in dai azkar ne galibi a wajen sallah ake yin su wanda ka bi addu'o'in ɗaya bayan ɗaya ka gani duk addu'a da aka ce dubur kullu sala ka dan bibbi su insha Allah ta'ala zaka fita da natija akan wannan abin da na ambata mana Allah madaukakin sarki ya samu dace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah kara masa yarda anna fuqara al-muhajirina yace haƙiƙa talakawa daga cikin mutanen Madina atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi فقالوا سكتي ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم سكتي ما أبو تادوكيا ما كتي الدثور دوكيا من يوا كنا ما دودوا انطا دوكيا من يوا سكتي ما أبو تادوكيا سنتفد درجوجي ما أوكاكا da ni'imomi tsayayyu sun mana fintinkau sun mana nisa to me yasa suka faɗa ka shine yusalluna kama nusalli su fa masu kuɗin nan yadda muke yin sallah sun suna yin sallah su ma haka wani lokacin ma yadda suke nutsuwa mu ba ma nutsuwa haka wani lokacin da suke kiyamar laili mu ba ma kiyamar laili haka wa yasumuna kama nasumu yadda suke yin azumi haka muke yin azumi na nafila da na farilla gaba daya wala hum fadlun min amwa min amwalihim to bayan duk sun ibada yadda muke yi kuma suna da falala ma'ana suna da rara ta dukiya da suke bada ita sadaka ta nafila kuma su yi zakka ta wajibi mu ayyuwa nasu ne ba mu kuɗi ina fata an fahimta kai an ta mutaj an ta mutaj kai kanka bukata kake a baka bari ka ɗauka ka bayar ya rasulullah ya za'i yahujjuna wa ya'tamiruna suna yin hajji suna yin umara wa yujahiduna duk suna yin jihadi wa yatasaddaquna kuma suna yin sadaka duka faqala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu ala uallimukum shay'an shin bana sanar da ku na koya muku wani abu ba tudrikuna bihi man sabaqakum wanda za ku riski wanda suka wuce muku gaba suka yi muku nisa wancan nisa da kuke kukan sun muku zan koya muku abinda idan kun aikata shi za ku kamo su ina fata an gane wa tasbiquna bihi man ba'dakum sannan kuma za ku gujewa za ku tserewa wanda suke bayan ku wanda suke bayan ku ba su iya kamo ku ba wanda kuma suka rigaye ku za ku je ku kamo su ba abin da suke so ba kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe shi zai koya musu wannan wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'atu babu wanda zai kasance ya fi ku falala a wajen Allah madaukakin sarki sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata to wannan togocin da annabi ya sa shine ita ce ta jawo musu matsala cewa babu wanda zai kamo ku a falla sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata inda ya aikata irin abin da kuka aikata zai zai me zai kamo qalu sai suka ce bala ya rasulullah ya rasulullah a gaya mana dan da hankalin sai tashi gaba ɗaya suka hankalin sai dawo kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gaya mana menene wannan mu je mu aikata shi kala sai annabi ya ce tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina ku yi tasbihi ku yi tahmidi subhanallah ku ce walhamdulillah ku yi takbiri wallahu akbar bayan kowace sallah sau 30 da nawa da uku uku qala abu salih ar-rawi ɗaya daga cikin marwayatan hadisi abu salih yace an abi hurairata daga abu huraira lamma su ila an kaifiyati zikirihinna yayin da aka tambaye shi game da yadda za a ambaci wancan tasbihai da da kabbara da kuma me da kuma la ilaha illallah da tasbihi da hamdala afwan da hamdala da aka tambaye shi ya za a ambace su kala sai ce ya qulu subhanallah mutum zai ce subhanallah walhamdulillah والله أكبر هكذا أنبتيسو حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين حسي يا قسم سي دكا نسا غبا دي كوني ان يشي غدا 33 كوني ان يشي 33 متفق عليه البخاري ومسلم تكررته وزاد مسلم في روايته اتكي روايه الامام مسلم سي قارا da cewa فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai waɗancan talakawa da suka zo a karan farko suka kawo ƙara aka ba su mafita sai suka ƙara dawowa a karo na biyu zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faƙalu suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna waɗancan masu kuɗin ba sun ji abin da muke aikatawa tun da addinin ayyana talakawa ba ne su kaɗai ko addinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai keɓance ga wasu jama'a ba ga wasu jama'a ba ba na masu kuɗi ba ne kaɗai ba na talakawa ba ne kaɗai duk abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa idan kai talaka kai aka maka lada idan mai kuɗi sai a ce shi ba a bashi ba ba aka bane haka nan idan mai kuɗi ya aka bashi lada idan talaka sai a ce ba za a bashi ba na kowa ne to wancan zikiri da aka ba su sun je suna tayi suna ta manna za su kawo masu kuɗi su ba masu kuɗin sai suka ji gafa abinda annabi ya bara na romo su ma sai suka sai suka kama suka tayi ba shi kenan ba kuma wai sai suka tashi su talakawa ne sai suka tashi suka ƙara kawo ƙara to yanzu abinda suke so hana su za a yi komai su masu kudin da suke a hana su ko a yaya kenan suka ce sun ji wannan abin da muke aikata fa fa'alu mithlahu sun je suna aikata irinsa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zalika fadlullahi yutihi man yasha sai to ya iya wannan ai falala ce ta Allah madaukakin sarki da yake bada ita ga wanda ya gada wannan kuma sai dai ku yi haƙuri ina fata an fahimta hada ma bi wasi'i wannan shine abin da zan iya aikatawa amma wancan kuma Allah madaukakin sarki shi yake zabo sai ba su falala akan junan su wato ya kuwa a cikin hadisin nan akwai darussuka masu dimbin yau daga cikin darasin da zamu dauka shine haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ya halicci mutane wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi haka Allah madaukakin sarki ya ga dama Allah maɗaukakin sarki shi yake fifita sashin ku akan sashi da arziki duk inda aka yi wallahi sai wani ya fi wani arziki haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya tsara abin wani ya fi wani yanzu je muke hira da wani ya zo muke tattaunawa da shi hira kuɗi muke irin abin da ake cewa a da trade by bata trade by bata shine irin gishirin ya ake cewa ban gishirin ba kamar da irin kasuwancin da ake da kabin takardun kuɗi ko ko irin abin da ake ci musu wuri su shine idan kana son doya sai ka ɗauki shinkafa sai ka je ka ba da shinkafa sai a baka doya saboda babu kuɗi sai yake ce min to yanzu kaga da'ir wannan cinikin ake sai aka samu wuri yace wuri kaga abu ne da ake tono shi a ƙasa a ƙasa ake tono shi ba ba central bank ne suke bare a ce wani ne zai samu wani ba zai samu amma a lokacin da ake tono shi a ƙasa duk da haka wani ya fi wani kuɗi a lokacin ina fata fahimta kai yan uwa idan za mu kaddara kuɗi ruwan sama ake yi su zubo wallahi da wani sai ya fi wani kuɗi dole don wani ya fi wani iya wawa ba ka bane wani ya fi wani iya wawa wani ya fi wani ƙarfi saboda haka aka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wallahi sai wani ya fi ka kuɗi saboda haka kakka damu kakka damu don wani ya fi ka kuɗi ka damu don wani ya fi ka imani shine abin da ya kamata shi kaɗai ne abin da zaka ji abin nan ɗinsa ɗan uwa ku kalla darasi na biyu waɗannan talakawa da suka zo ba fa sun kawo kuɗi ba ne ba fa sun kawo ƙara ba ne waɗannan sun fi kuɗi ƙarar da suka kawo shi ne suna yin aikin alkhairi da kuɗinsu su ba sa yi ɗan uwa an fahimta wa fi zalika halyatana fasilmu tanafisu a cikin irin wani ɗan uwa nan ake musabaka a ciki ake musara'a a ciki ake ƙoƙarin wannan ya guje wannan wannan ya wuce wannan a cikin abin da ya shafi addini anan ake yin sa ka ji haushi dan wane ya fi ka zuwa sallar jami'i ka ji haushi dan wane ya fi ka hadda alqur'ani ka ji haushi dan wane ya fi ka ilimin addini ka ji haushi dan wane ya fi ka azamin nafila wannan shine abin da ake yi duk abin da yake na addini babu laifi ayi musabaka a ciki ayi musara'a idan ka zo wani ya fi ka azumin nafila to yi kokari ka ka zo kai ma ka fi shi kai ya kan dan Allah wani ya fi ka sadaka da dukiyarsa yi kokari kai ma kan ka zo ka fi shi sadaka da dukiyarka dan Allah yan uwa ana ake musara ana ake musabaka ba a gina manya manyan gidaje ba ba a samu kuɗi ba ba a ketare ni wajen sababbin motoci ba ba a ɗinka riga da taguwa ba yan uwa a cikin ban Allah maɗaukakin sarki ana ake waɗannan sabai sun suka nuna mana haka ba fa kudin su ne a gaban su baka bai da na gama wala abin da ke gaban su shine aikin alkhairi da suke da kudin su ma suke so su saboda ka ƴan uwa mu mai da hankali wajen ya kasance duk abin da za mu yi na ƙoƙarin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki shi muke yi a kansa muke musabaka ba abin da ya shiga duniya yanzu ka duba gaba ɗaya duniya akan ta ake musabaka in ga wani yana jan haushin wani to ya fi shi wani abu me ya fi shi ba fa imani ya fi shi ba karatun alkur'ani ya fi shi ba a'a wai yayi sabon riga shi bai ba a'a wai ya sai fili a Maiduguri ko a gurin gawo shi kuma bai siya ba ba shi bane Allah kuwa wai ya sai sabon lifan shi bai siya ba ya canza mota shi bai canza ba yayi gini shi bai ba akan ba akan haka ake musara'a wani ya ƙara maka wallahi ni ma sai na ƙara wani ya sai kaza ni ma sai na siya ka je ka kalli masu imani masu bin Allah maɗaukan sarki na unguwar kai musabaka da su sai ka zama mutumin kirki Allah an cewa ne yanzu ya kusa hada ya kusa hada hadda alqur'aninsa yanzu izin sa 52 saura takwas kawai hadi kai izin ka nawa yanzu eh wani duk litinin da alhamis sai dan bashi da sai dan bashi da lafiya sai ya azumin nafila kai ramadanin ba kana yin sa daidai anya anya baka kirkiro shi lafiya ka ce zaka sha uku don ka samu ka yi a rarrabe bayan sallah shi ne abin da ya kamata barin ka kallo bai kamata kawai a ce duniya ce abin da take gaban ba Allah yan uwa aikin da yake gaban yan uwa wallahi ya wuce wannan wallahi ya wuce wannan da zarar Allah madaukakin sarki ya zara ranka shi kenan an gama wani zancen ake na rantsi da Allah da zarar an sa mutum aka bari shi kenan me masa saura babu babu abin da ka aikata din nan wanda wanda muke bayani akan sa shine zai bi ka ba shine zai taimaka rakiya a cikin kabarinka ya bi ka filin tashin kiyama ya tura ka zuwa wata jahannama Allah ya kiyaye ko kuma ya yi maka jagoranci zuwa ga aljanna Allah ya sama ciki wallahi wannan abubuwan da muke faɗa su ne shi sa akwai tafiya a gaban mai ruwa wallahi akwai tafiya a gaban mu kuma mai cike da hadari sai mun tsaya mun yi da gaske Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce ad-duthuru abinda ake nufi da ad-duthuru jam'u dathri jam'i ne na ad-dathru bi fathi dali wa iskani fa da yiwa dalu dinnan da yiwa dalu dinnan fataha wannan kuma sa'u za a yi mata sukuni al-muthallafa wacce take da dugo guda uku yace huwa al-malul kathir ita ce dukiya mai yawa mai yawa maɗuɗiya kira shi ne na ce mai alƙinta a min ɗalin kitabi man ƙinta manu bi dinarin layu addihi ilaika illa ma dumta alaihi ƙa'ida wa min man ƙinta manu bi ƙintarin ma addihi ilaika wa min ɗalin kitabi man ƙinta manu bi ƙintarin ko ya addihi ilaika wa min man ƙinta manu bi dinarin layu addihi ilaika illa ma dumta alaihi ƙa'im alƙinta ita ce ita ma dukiya mai yawa kira haka ma addufo jam'ina na addafa dukiya mai yawa kira yan uwa za mu dakata ana insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan da alamu dai wasiƙa ce ta mace ta ce assalamu alaikum allah gafarta wa malam allah ƙara malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin tambaya ta ita ce babban mutum ne yana da aure ya kai shekara ashirin da yin aure har sun kai ga haihuwar ƴaƴa hudu da shi ta ce malam ina so a yi wa mai gidana nasiha da faɗakarwa akan yawan kallon fim ɗin batsa da yake yi da biya wa kansa bukata ne kuma ko uku to mene to malam menene hukuncin mai yin haka Allah mai da malam gidan lafiya ai kun ji tambayar ko to in dai hukunci ne abinda take tambaya game da hukunci hukunci haramun abin da yake haramun ne haramun ne haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta Allah madaukakin sarki ya ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مظلومين سألت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون ألا بركة سركنا بيني كما سفر مؤمني ديتي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أزوا إن ديتي والذين هم لفروجهم حافظون مؤمنين نجس ياسوني وأن دسكي كياي فرجوجنسو sai Allah madaukakin sarki ce illa ala azwajihim ba sa aiwatar da farjin su sai akan matayensu na aure da suka aura suka biya sadaki aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman su ta mallaka Allah madaukakin sarki ce fa innahum ghayru mulumina in suka haka suka biya bukatar su da matayensu ko da barorin su ko yangun su to ba a ba zargi bane ba za a zarge su ba a shar'anci sai Allah madaukakin sarki ce amma famani bitala dukkanin wanda ya nemo ta hanya ta biyan buƙatar kansa wara a zalika bayan wannan da aka ambata guda biyu mata ko baiwa fa innahum fa ulaika humul aduna Allah ma akwai sarki yace waɗannan su ne ƴan ta'adda su ne ainihin ƴan ta'adda wannan ayar da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kafa hujja da ita wajen haramcin irin wannan abin mutum ya rinka biya mutum kansa da kansa bukata ta wato yan uwa magana kanta da magana irin wannan abin da yake faruwa na mutum namiji ya rinka biya wa kansa bukata ko mata ta mace ta rinka biya wa kanta bukata wallahi abin ya zama ya zama mana bala'i sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambayoyi akan irin wannan abubuwan sun yawa mutum zai zo same ka ce malam wallahi ni aiki zaki na nayi nayi na dena na kasa tambayoyi ga su da yawa irin waɗannan zaka same su da yawa shi sa tun farko nasiha da nake mana duk wanda Allah madaukakin sarki bai jarrabe shi da irin wannan bala'in ba yayi kokari ya kauce masa yayi kokari ya zame daga gare shi wannan fa wanda muke bayani akan su wanda ta rubuto su kana mai aure ne fa mai aure ne don mutumin da yake da aure ina ina me amfani da ranka biya kansa bukata da hannunsa da kansa mai aure ne ba da matarsa me amfanin mace me amfanin mace duk wani jin daɗi na namiji da biyan bukatar zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya sashi a cikin mace babu wani abin da yake sama da mace wajen gamsar da namiji wajen biyan bukatarsa namiji wallahi babu shi babu duk abin da ya kasa da wannan to za ga abu ne da ya shafi dabbanci dabbanci arnanci arnanci yahudanci yahudanci amma ba abu ne ba abu ne mai kyau ba ku kalla da kyau ku gani sannan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nur yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ya mu'mine cewa yaghuddu min absarihim sirin tsaganin su su kiyaye ganin su kuma su kiyaye farjinsu sau da duk mutumin da zai je ya sa waɗannan fina-finai yana kallo to ya sani yana shuka wa kansa muguwar shukar da ranar gibansa wallahi tallahi ba ta mai daɗi ba shuka yake shuka wa kansa mummuna wadda ranar girbanta ba za ta taɓa zama masa alheri gaskiya daga maza har mata yara da manya masu aure da marasa aure wallahi wannan bala'i ɗaya daga cikin bala'in da yake yawa da yake yawa a cikin muke abu ne da da yawa abin da sani ban fi so tattauna akan su shine wani abin idan kana bada labarin su ma sai kaga kamar sai kaga kamar wasu ma da ba san shi ba za su san shi sai su rinka aikata shi yasa abu ba komai ake so a rinka tattauna akan sa ba idan ba labari ba idan ba abu ne kawo irin wannan amma abin ya yawa a cikin babu yara ba manya ba tsofaffi ba masu aure irin waɗannan abubuwa abin ya yawaita Allah maɗaukai sarki ya kare mana imanin duk abubuwan nan da yake guda biyu haramun ne Allah maɗaukai sarki ya hana Allah maɗaukai sarki ya hana Allah maɗaukai sarki ya shiryar da mu da shi gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kamewa da bin dokokinsa da ka'idojinsa duk abin da yake sabawa Allah maɗaukai sarki ne zai haɗa mu da shi Allah maɗaukai sarki ya shiryar da mu ya sanya kyamar abin a cikin zuciyar Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh